الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اكتفى آثارهم إلى يوم الدين alhamdulillah yau muna ranar talata sha uku ga watan ramadan da hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda hakan ne daidai da hudu ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu za mu tashi daga inda muka tsaya jiya insha Allah malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتبروا النساء في المحيط ولا تقربوهن ولا تقربوهن حتى يطهرن
na'am فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله na'am
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhur fa idza tadahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin an ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai wani da ake ce mashi Abu Dahda da shi da wasu cikin sahabba annabi suka tabo suka tambayi manzon Allah game da jinin al'ada ba wai cewar game da jinin al'ada mata na yi ko ba su yi ba a'a ai wannan kowa ma ya san suna yi ba kan wannan tambayar ba tambaya ne wata irin mu'amala musulunci ya tanada game da yadda za a yi mu'amala da mata idan suna jinin al'ada da kuma zamanin da suke jinin al'ada da kuma gurin da al'ada ke fitowa wanda saboda yahudawa a addinin su na yahudanci su suna da wata ka'ida idan mace tana cikin jinin al'ada an ce ta kana da yahudu idan habatul mar'atu minhunna la ba sa cin abinci da ita idan suna jinin al'ada ba sa hira da ita ba a zama ɗakin da take har sai ta yi tsarki ta yi wanka to shi musulunci bai tare da to shi ne ma'anar wayar tsaro na almahi suna yi ba tambaya game da almahi shi sunan jinin alhaibu ake ce mai ko alhaibu ma'anar shi a ƙa'idar musulunci shine jini wanda yake fitowa mata idan sun girma sun kai matakin da suka zama mata wanda za su iya ɗaukar ciki misali to shi ne jinin ke zuwa kuma ba zai daina zuwa ba har sai idan mace ta kai matakin da ta zuwa ta wuce ɗaukar ciki sannan sai ɗauke gaba ɗaya da haka shi jinin haila kamar ɗan saƙo ne na cewar yanzu an isa ɗaukar ciki idan ya daina zuwa gaba ɗaya kuma kamar ya gwada wani rahoto na cewar yanzu kuma an wuce ɗaukar ciki a gana wannan to a luga idan ka ce alhaihu ma'anar shi a sailan sailan ambaliyar ruwa asalin abin a luga to amma dai a istilahi shi da wannan abin da na faɗa din nan shi ko almahi ai ba su ake wa yasalunaka anil haidi ba wa yasalunaka anil mahir suna yi ba tambaya game da almahir shi a nan gurin yana ba da ma'ana guda uku ne almahiru din ma'anar farko shi ne zinin haila ne almahiru kuma ma'ana ta biyu shi ne gurin da zinin ke fitowa shi ne gaban matsalin wata ma'amala ba ya shi sannan kuma a wato ainihin fassara ta uku cikin ma'anoninsa ma'ana ta uku shine zamanin da mutum take jinin al'ada iya kwanakin da yake zuwa wani irin mu'amala za a rike shi ita so da ka duk wannan alfahiri ya ɗauki guda uku inda ta aka wa yasalu naka anil haid to da kaga ma'ana ɗaya ce kawai amma wa yasalu naka anil mahid ya ɗauki ma'ana guda uku zinin gurin da zinin ke fita zamanin kwanakin zinin sai Allah ta'ala ce kul to ka faɗa masa ya rasulullah ka ce huwa azal shi wannan zini ko kuma gurin zinin duka azal cuta ne ina ma malaman balaga wannan shi aka kuma shi tashbihun bari tashbihun bari akwai tashbihun mursal akwai tashbihun mu'akkad akwai tashbihun mujmal akwai kuma tashbihun bari dama nau'in su guda hudu ne. wannan shine tashbihun bari wato an kamanta jinin al'ada da cuta amma sai aka ce shi cuta ne kawai ba sai shi kamar cuta ba amma tasbihi ne amma tasbihun bane me ake yi da cewa jinin al'ada cuta ne farko dai kazanta ne wata mata ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an damin hay yusibu saw game da jinin al'ada sai ya samu tufafi ya za a sai manzo Allah ya ce tahuttuhu summa taqrisuhu bil ma'i summa tazawu summa tusalliki yadda za ka yi duk matar da jinin al'adu ne ya taba mata tufafi farko ta samu wani abu kamar wani iska iska ko wani karfe ta katsa jinin duk saboda kamin jinin al'ada haka yake kwabar to ta katse shi duk sai idan aka aka aka ce za a dinga zuwa ruwa ana murza ai a ban kai zai ta kara ta malmalawa ne yadda babu madiya to ta fara katse shi duk ta karfe shi daga wannan tufafin ta zubar sun mata tsari su hubil ma sai manzo Allah ta sannan kuma ta dinga murza shi ta rika tsudawa sosai da ruwa bayan ta tabbatar da haka sai kuma ta daure shi ne ma'anar sun mata tambau sai ta yi mai dauraya sun mata salle ji sannan sai ta sallah a cikin sa sai da cewa ya rasu Allah fa in lam yazhabil dam to idan ne na wanke na wanke shaidar jinin har yanzu ba ta tafi ba ya gani ka san yanzu idan ka samu sabon tufafi musamman fari samu idan dai kwatin sai jini ya hau kana iya kai duk iya wace wanda za ka kira ganin wani baki baki kuma a gurin sai ta bai manzo Allah wannan fa sai ce ya tafi fil ma'u wa la yudrika asaru ai wannan ruwan da kika sa ya wanke tangaran ba a ganin wata kala a ruwan ya ishe wannan ya tsere da kike gani a cikin tufafin wannan ba zai cutar da ke ba kaga cuta ta farko ce cuta ta biyu kuma shi wannan jinin yana ɗauke da ƙwayoyin cuta wanda ita matsalin take fitar da su ina za ka iske duk abin da ya shafi nau'in cuta wanda take bin jini har irin wannan cutar da zamani da ake ba a warkewa to idan namiji da mace suka kamu da ita idan namiji da mace suka kamu da wannan ciwon za ka iske ya fi saurin naka sanar zulum so da shi jininsa ko da yaushe yana cikinsa ita ko jininta yana yana yana ainihin fita duk wata yana tafiya da suruttuka masu yawa sai ya fitar da su a nan gurin kaga nan ma ya zan kulhuwa asa nan ba su tsari mataki na biyu kenan sannan mataki na uku an ce kuma cuta ne ga dukkan ga dukkan bangarorin guda biyu miji da mata din ta ina yake zama cuta ga shi mai gida zai ɗauki cututtuka irin nazari da ido ma'ana da zafi sannan kuma zai iya lalata mai kwakwalwarsa kaga wannan shi ne ciwo na ɗore ke yadda mutum yake da kwakwalwa idan kana da kwakwalwa da yawa idan dai kana yin mu'amala da matarka tana cikin al'ada to kwakwalwar ta za ta rika janyewa ka dawo ba ka rika abubuwa da yawa yawan kwantuwa ita ma kuma haka zai kasance gare ta kaga nan kuma cuta ce gare su bangaren abin da ya shafi waɗannan abubuwan to dai na da cikin malolin gulhu a adam sannan kuma babbar cuta ta ta ƙarshe wanda ta fi kowace girma saba wa umarnin Allah ta tunda gashi Allah cewa ya fa'ata zulun nisa'akum fil mahid ku kawar cewa mata a cikin jinin al'ada ko a daidai gurin jinin al'ada duk yana ba da haka to anan wani sahabi sai yake cewa ya rasulullah mun kasance idan mata a cikin suna jinin al'ada muna kwanciya a gan ɗaya tare da su tun kafin ma a saukar da wannan hukunci to amma yanzu da aka ce mu kaurace musu wani wani daga cikin mu ba ya da ɗaki guda biyu ya za a yi sai manzo Allah ya ce a'a tashuddu idaraha fa sha'anaka biha a'a ta sanya ta daura zanin ta kawai an gane ma'ana ko ka daura zanin ta daga nan kuma duk abin da zaka yi da ka da ba kai ba a wata ruwaya din ba kan wannan matsalar ba game da da aka ce yahudawa su idan mace tana jinin haila ba ta kwanciya da ita ba ta magana da ita ba ta cin abincin ta sai manzo Allah ya ce isma'u kullu shay'in illa zika komai na jin daɗi ku yi da matan ku in suna jin saduwar aure ne kadai aka hana wani mutum ya tambaye manzo alaihi salatu wassalam ma za ya illu lirrajul min imra'atihi wa hiya ha'id ya rasulullah idan matar mutum tana jinin al'ada me ya halatta gare shi ne a jikinta sai manzo Allah ya ce ma fauqal izari zama a rike wannan da kyau duk abin da yake sama da zani an gane ku daga daga daidai madaura zani to abin da yake sama ina ba an gane wannan sai kuma akwai wata ruwaya da manzo Allah yake cewa abin da ya haramta ga mutum idan ga matarsa dangane da matarsa kai idan tana jinin al'ada ma bai da surratiha wa rukbatiha ko wa rukbatiha tsakanin cibiyarta da gwiwoyinta ba a je mu'amala da nan ba ko da ba saduwar auren ba saboda yin mu'amala da su zai kai zuwa ga haka da ka tsakanin cibiya da gwiwa ya kana dan ya zauna lafiya to idan kuma aka samu wani ya ka dokar fa mu dawo cikin sayyidul muslim za mu samu amsa manzo Allah yake cewa alaihi salatu wassalam man waqa ala mar'atihi wa hiya ha'ibun falyasaddaq bi dinarin aw nisfi dinar duk wanda ya yi mu'amala da matarsa ta aure tana cikin jinin al'ada to akwai tara yayi sadaka da dinari dinari wajen dubu da yake kenan an gane ko yayi sadaka da dinari ko kuma rabin dinari malamai masu kare hadisi suke kama dangano a kai ya ce dinari ko kuma rabin dinari a da to idan kila ya dinga yi a dare da ya ya kara ya kara ya kara shi ne dinari ɗaya amma in kila ku dai yi ma'amala to shi ne rabin dinari an gane ko to duk dai sun yi wannan sharhi masu wadda hakan sun fi yawa a cikin malamai da idan kuma bai yi ba to ana bin shi ba shi ga shi sabon Allah ne kuma akwai tara a kai ga kuma cututtuka iri iri za ta je abin da ya fi tsana mata tana cikin al'ada shi ya fi kawai wannan shi ba ta jirin da ta a filmahi wala ta ƙara hukunna hatta ya tsahur kada ku kwatanci mata idan suna jirin al'ada har sai sun yi tsarki nan tsarkin da ake nufi shi ne ɗaukewar jinin har sai jinin ya ɗauke to sai Allah ya ce kai za ta harna idan kuma suka yi wanka nan kuma wanka ake ne fa duhun da bin haisu amarakum Allah to ku je masu ta inda Allah ya umarce ku shine ta gaban su ba ta bayan su ba idan sun yi wanka wannan anan za ka fahimci cewa ashe idan mace ko da jininta ya ɗauke in ba ta yi wanka ba mijinta bai halatta ya mu'amala da ita ba bai halatta ko da ko babu ruwan wanka kafin ya halatta ta yi ba sai sallah to amma ba zai mu'amala da ita ba sai ta yi wanka yadda shak abdullahi bin abi zaid al-qirawani ya bada a cikin risala wato duk matar da mijinta da matarsa sai tsarki na taimama sai sallah bayan jininta ya ɗauke bai halatta ya sadu da ya mu'amala aure da ita ba hatta ya rida min al-ma'i ma tatatahharu bihi al-mar'a ثم ما يتطهر به جميعا أكيد حتى يقاموا ruwa na wankan mutum uku wankan da za ta yi na ɗaukewar jini sannan kuma idan sun yi mu'amalar wankan da za su yi na wannan jaraba ne to sai ya samu wannan sannan ya halatta ya mu'amala da ita to jama'a kayan wuce gaba ko ce mu kai ayat kuna wala taqrabunna hatta yadhur fa idza tataharna fa'atuhunna bil ansa amarakumullah inna allaha yuhibbu at-tawwabin Allah ta'ala yana son mutane masu yawan tuba idan kai wa Allah laifi ko ta hanyar mu'amala da iyalin naka ne ta inda Allah bai halatta ba to ka tuba Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin kuma yana son mutanen da suke kokarin su tsarkake kawunan daga kazanta da kuma sauran abubuwan da suka shafi irin wannan to mun je ba me yayi haila ko mun faɗi kuma matan da ta isa ta haila da kuma lokacin da ake kaiwa a daina yin haila to haila tana da abubuwa bangare uku dangane da mata tana da halaye uku bangaren da dangane da mata hali na farko za ka iya samun matan da yanzu ta fara jinin al'ada wannan jinin da ya zo mata shi ne zuwa shi na farko to ya za ta yi a mazhabi al-imamu malik bin anas rahimahullah kawai ta ci gaba da biye ma wannan zunub ba za ta gane birki ba inda bai tsaya ba sai ya kai kwana goma sha biyar ba sallah ba azumi a haka ba ma'amala da miji idan tana da mai gida har bar ba magana ɗauka alƙur'ani wannan shi ne mafi yawancin magana malamai a ko kaɗan wanda ta ba a kan cewa ana ɗauka to da aka tafi idan ya kai kwana sha biyar in bai tsaya ba to a nan sai ta dace shi kawai kawai sai wankanta ta ci gaba da sallah ko da bai tsaya ba wannan yanzu sunan shi jinin cuta ba jinin haila tun da ne ya wuce kwana sha biyar wannan jinin duk da yana hitowa ba zai hana ta ɗaukar ani ba ba zai hana ta yi azumi ba ba zai hana mutum ta yi mu'amala da ita ba an gane ko ba zai hana ta duk abin da mace mai tsarki take yi ba wannan ita ce al-mubtadi'a macen da fara jinin ta ga shi ne hukuncin ta wannan akwai kuma matar da ta riga ta saba ta saba tana jini da aka ta san cewa duk wata idan jini ya zo mata kwana kaza yake yi to anan zan ba da wani misali kila ta san cewa idan jini ya zo kwana bakwai yake yi ita haka take amma misali ne kawai to nan sai ya zanto ko bai taɓa wuce nan ba ya kwana bakwai da yake tsayawa to wata rana sai ya wuce kwana bakwai din to nan shari'a ta tsara mata kwana uku an yadda ta tsara kwana uku duk cikin kwanakin zirin a kan yadda ta saba yi din ko kwana nawa ta saba yi an yadda ta tsara kwana uku ta saba tana yin kwana bakwai ta tsara kwana uku ya zama kwana nawa ta tsara ta saba tana kwana goma ta tsara kwana uku kwana nawa to ta saba tana kwana sha uku in ta ƙara kwana uku ya zama nawa to ba yadda da wannan dole ita ma din sharaɗin tsarin kwana uku sai idan ba za ta wuce kwana sha biyar ba ita ma da haka idan kwana sha uku ta saba yi to yanzu sai dai a ƙara mata iya kwana biyu kawai ya zama sha biyar in kwana sha uku ta saba yi sai dai a ƙara mata kwana ɗaya in kuma ita za ma kwana sha biyar take duk wata to ba za a ƙara mata ko kwana ɗaya ba idan kin ya ci gaba da zuwa bayan ta ƙara kwana uku nan shi ma ta watsar da shi ta ci gaba da yin wanka ta ci gaba da yin sallar ta zama an fahimci wannan wannan shine matan da ta saba ita matan da ta saba din kuma kala biyu wanda na faɗo hukuncin wanda ta saba kuma al'adar ta ba ta tattanza mata kai filin akwai wata al'ada ta take tattanza maka wani lokaci kai kwana uku wani lokaci kai kwana biyar misali wani lokaci kuma kwana bakwai take yi to ita a nan tunda tana sassabawa duk ran da zai wuce kwana uku dama ai ba wani sabon abu bane yana wucewa ran da zai wuce kwana biyar dama yana wucewa kaga ita abin ba zai zama mata bako ba sai ran da zai wuce kwana bakwai shine bai taɓa wucewa ba to a nan za ta dora kwana uku ita da fata an gane wannan sai kuma matan da take da ciki an ce mai ciki ɗaiɗaiku ɗaiɗaiku sosai ana samun masu jinin al'ada ga ciki amma tana jinin al'ada amma fa irin waɗannan matan suna da wahalar samu suna da wahalar samu amma tunda shari'a sai magana kafin ana iya samu me ciki galiban ba ta yin al'ada ba ta yi to kuma ko da wanda za ta yi ne ba zai yi wuta yi ba sai idan wato ainihin cikin ya kai wata uku kafin cikin ya wata uku ba za ta iya yin jinin ba ko ita da ko ita wanda za ta yi to in yi wata uku ita kuma ka'idojin can da aka sawa mata ita an canza mata tun da dai ita ma al'ada ta a yanayin ta ya canza da na mata mafi yawancin mata ba sa yin al'ada idan suna da ciki to ita kuma ga za ta yi to ita ma an canza mata hukunci an yadda ko da kwana uku take a jinin al'adar ta to yanzu tunda ya zo mata tana da ciki cikin ya kai wata uku to za ta iya yin kwana goma sha biyar tana jini duk kuma jinin ne an yadda har ma kwana ishirin an yadda idan cikin ya wata uku zuwa wata shida wannan tsakanin idan kuma cikin ya kai wata shida daga nan har zuwa haihuwarta kuma idan jinin ya zo nan an yadda har wata guda ta iya yi kaga abin ya saba ko to sai kuma matan da jinin da ke tattatsewa yau ya zo gobe ya ki zuwa gaba daya jibi ya zo haka yana mata wasa to ita kowa ce ce ita cikin waɗannan nau'o'in guda uku sai ta har haɗa iya kwanakin da jinin ke zuwa kadai su za ta ɗauka kwanakin jininta kwanakin da jinin bai zuwa ya ɗauke sai ta yi wanka a cikin ta yi sallah sai azumi sai komai ranar da jinin ya zo shi sai ta ɗauka shi kwana ne na jini sai ka har a iya kwanakin da jini ke zuwa kadai ta yi lissafi ta yi yadda aka ce ta yi lissafi ina ba ta an gane wannan to akwai matan da kuma take almustahaba wanda ita cikin jinin cuta ta taso tun da ta zama babbar mace da ma ita ta balaga misali ita dama korewa cikin jini kai haka Allah ya zarrabe ta da wannan ciwon ita wannan fata wadda manzon Allah ya bada hadisi na cikin bulugul marama cewa ta dauki kwana wato ainihin uku ko kwana gudu ta zaba su ne kwanakin hailar ta a farkon wata kawai duk da kullum cikin zuci ya ta dauka da farkon wata ya zo ya ta dauki kwana uku ko kwana hudu ya ta tsaye da ne yin sallah da sun kare ta yi wanka ta ci gaba da yin sallah kan wannan birnin da ke zuba ma'aikiyar sai ta yi wato ainihin a kunzuku yadda ba zai rika bata mata kaya ba kamar yanzu da ke nafsin ko sai ta ci gaba da sannan ta har kwana ishirin da shida idan kwana hudu ta dauka in kwana uku ta dauka har kwana ishirin da bakwai na ƙarshen wata tana yin sallah ta sai wani wata kuma sai ta dauki kwana uku ko hudu haka za ta ce to matan da kuma da lafiyar talau lafiyar ta wajen jini amma kuma sai daga baya jinin cutar ya same ta to ita kuma ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya jingina ta zuwa ga yadda ta saba yi kafin ciwon ya same ta jiyar ta saba yi kafin ciwon ya same ta haka kawai za ta rika yi ita ba ba kwana uku da ba kwana uku in kwana bakwai ta saba yi ko goma haka za ta rika yi kawai da zarar wannan kwanakin da ta saba yi sun mutu ke wanka ta ci gaba da yin sallah to kuma kamar yadda muka faɗa haila tana da abubuwan da take hanawa tana hana miji ya sadu da iyalin sa kamar yadda shi muka gabatar ko tana hana ta dauki qur'ani a ra'ayin malamai wasu ya ya wasu ya yawa tana hana wasu ta shiga cikin masallaci an gane ko ko da irin ɗalibai mata din da inda an tattata mace ta tabbatar da tana jini a cikin masallaci suke karatu da tsayawa ba a yi da shigo cikin masallaci ba kuma da gaske abin da ba a maki wasu ba su sani ba haila tana hana miji ya saki matarsa idan tana jinin al'ada ko ko ta ci ma kala an gane ko ta hada maka da mali in dai tana jinin al'ada to ƙa'ida ce ta shari'a a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi sahihi bukhari da muslim suka rawaita hadisin abdullahi bin umar Allah ya kara masa yadda ya saki matar shi Abdullahi bin Umar tana cikin jinin al'ada sai na Umar ya jawo manzo Allah manzo Allah ce murhu falyuradiha maza maza ka umarce shi ya maida ta ba a da wannan in dai mace tana cikin jinin al'ada abin da yasa na so in dauko wannan da kuɗa amma dai amma dai bari amma dai bari da shafa ta kadan idan mace tana cikin jinin al'ada mafi yawancin wasu mazan ba ta da farin farin jini a musu to dan nan yake dan za ta yi saboda tana wannan jinin zai iya sakin ta tun daga nan yana ganin ba ta da wani amfani a musu to yasa ita kuma shari'a ta ta jitta in tana jinin ji abin da sai ba sai dai kai hakuri in kuma ka sake ka sake ta to za a kai ka kotun shari'ar musulunci dole sai ka maida ta ba sai ka yi ra'ayi ba matuƙar dai sakin nan ɗaya ne ko biyu idan ka maida ta to daga nan idan ta ta yi tsarki daga wannan jinin ai za ta yi wani hailar gaba ko kar ka fice ta a wannan tsarkin ba in dai so samu ka bari sai ta yi hailar gaba ta yi tsarki na biyu nan sannan in baka huce ba har yanzu sai ka fice ta ayan san kila abin yana da zafi tun da har wajen wata kusan biyu kana nan rike da cewa bari su kai inda ake so a kai da yana yadda kila abin ya yi zafi yadda ko da haduwa za ku yi ba za a zauna lafiya ba amma kila in abin sama sama ne ka yi lokacin ai mutum ya warware to wannan shi ne sannan kuma tana hana sallah ita haila kuma sallan nan ko kwana nawa ne na na isha ta ce manzo Allah baya umarta sutura sai dai a nan gudun yi wata sadakarwa musamman mata idan suna ji har mazan ma su biya wa matansu dole ne idan mace za ta kwanta bacci bacci ko da daddare ko da rana ta tsaya ta duba ta tabbatar da jinin ta ya dauke ko bai dauke ba domin za ta iya yin bacci a cikin baccin jinin ya dauke kuma ba ta tashi daga baccin ba har sai can karshen lokacin wata sallar ya fita bayan ko ta samu sarki a cikin lokacin wata sallah can kuma ta tashi ke tunanin a lokacin jinin ya dauke karshen ta ta tarayar da wasu sallolin da kuma sun hau kanta yasa ba da wasu suka ce duk inda za ta kwanta bacci ka duba ta gashin kayan ƙarfi ko ba ta yi ba in ba ta yi ba to ba komai ta kwanta an yaje mata wani in ta yi kuma to ko za ta kwanta bacci ko ta san cewa ne yanzu lokacin sallah kaza ne duk lokacin da ta tashi ta san za ta rama shi da fata an gane wannan to kuma menene alamar ɗaukewar jini an ce alama ce guda biyu akwai alƙasatul baiba akwai alzuku ruwa fari ya rike fitowa ta gaban mace in ta ga haka to alamar jini ya ɗauke ne wannan ko kuma alzuku gaban ya bushe babu jini a ciki amma mai igiya yake cewa ta samu wani tsalle ta sanya a ciki ta yi da shi ta ga babu jini a ciki to wannan shi ma na alama ce cewa jini ya ɗauke ina ba ta an gane wannan so da haka wannan a takaice a rairaye kuma shine wasu bayani game da ya shafi abin da ya shafi jinin al'ada kuma shi wannan jinin al'ada din nan yana hana azumi kamar yadda na faɗa nan amma shi azumin kuma ana ramawa ana rama wannan azumi kuma baya kamata in ji malamai mace ta rika shan wani magani da zai hana ta jinin al'ada dan wai ta samu azumi cikakke bai kamata ba to da wannan fitar jinin da ke fita da cututtuka idan aka hana shi fita kuma zai iya haifar da wasu cututtukan nan ina fata an gano wannan kamar shara ce in ta fita me ya kamata a yi a zuba ta gaba kuma sai ka samu wani abu ke karka lakume ta ai ko za ta ƙara rufewa ko ta ƙara haifar da yanayi mara daɗi a gida kuwa to mata su fahimci wannan kar a rika shan magunguna wanda za su tsaye da jini yana kumewa ya zama wani kuma abin daban kuma shi Allah da ya sa jinin yana zuba shi ya san hikimar da ya kunshi ko an gane wata ma wata ba da zai a gane kuma kada Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu mutatahhirin yana son masu yawan tuba kuma yana son masu neman tsarkaka malamai sun ce Allah ya ambaci kalalar tuba a Qur'ani so goma sha nau'i goma sha shida istighfari ɗaya daga cikin samun gafara Allah ɗaya daga cikin wato abin da ake samu ne idan aka tuba ko aka yi istighfari samun gafara Allah kaga nan ayat ta gwada soyayyar Allah ake samu ko in mutum na tuba yana yana yana samun soyayyar Allah kuma akwai wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun kaga nan kun babbar rabo ake samu in ka ɗauki cikin ayan a suratu inna arsalna nuhan zaka da an faɗi fa'idoji a nan kala biyar ko فقل تستغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا كان الروح سبعا ويمددكم باموال عليك سامو كل عليكم وبنين عليك سامو يايا ويجعل لكم جنات عليك سامو غونتي سرقه yin kyau da amfanin gona ويجعل لكم انهارا ya kuma sanya muku koramu da yawa wanda ba za su kaje da ka wannan shi ne abin da ya shafi jinin al'ada kuma ya kamata a yi hatta sosai abu ne wanda yake yana da hukunci ne wanda yake zagayawa har zuwa yanzu din Allah ta'ala ya tabbace na'am nisa'ukum نساؤكم حرث لكم na'am فاتوا حرثكم أن شئتم na'am وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه na'am وبشر المؤمنين
Allahu akbar Allah ta'ala yana cewa nisa'ukum harsul lakum fa'atu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin nisa'ukum bayan an gama da hukuncin al'ada sai kuma za a yi magana kan su kansu matan da dokokin da ke kansu nisa'ukum harsul lakum matayenku na aure harsul lakum kamar gurin samun amfanin go- amfani ne na gona a wajen an sama an samanta ita matar da gona an samanta irin da ake shukawa da ruwan da ke fita cikin namiji sannan kuma an samanta yaron da ake samu da cewa shine amfanin gona wannan shine tashbihul tamthil in ji malaman balaga tashbihul tamthil ai abubuwa ne da yawa aka kamanta wannan da wannan wannan da wannan da haka a nan fa'atu harsakum annashi sai Allah ya ce harsakum da haka ku je ku zakke ma gurin samun amfanin ku duk inda ku wannan ayar malamai masu kwakwancewa suka fitar da hukuncin haramcin mutum ya zakke wa matarsa ta dubararsa tunda Allah ta'ala ya ce harsun lakum guri ne na samun amfanin gona a amfashi ne da to ku- su kuwa idan aka zakke masa ta dubara ba za a samu wannan abin ba kuma Allah ta'ala ce sai ya maimaita ce kuma fa'atu harkamu annashidu ku zakke ma wannan gurin samun amfanin a wajen naku duk ta inda kuka so amma gurin da fatan a gano wannan. ma'ana ko a tsaye ko a zaune ko a kwance ko a cikin gida ko a biya ne amma dai ta gurin kawai saboda wani mutum ah, ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta mutum ya mu'amala da matarsa wato ainihin ta baya sai ma'aike ce minas sunni minas sunni daga wannan tabbace dai ko yace na mu ya rasulullah sai ruza Allah ya ku anyanta kaga fassara wannan aya duk sai da zai amma dai wannan kafar ce kadai aka yanta da ba ta gano wannan da aka manzo Allah yana cewa la'ana Allah man atamra'atahu min duburiha Allah ya tsine ma tun namijin da ya zake wa matarsa ta dubaranta shi nan dan Allah ne shi manzon Allah Allah ya tsine ne albarka domin nan gurin ba a yadda ba ko da matarsa ce an ce komai ya halatta to ban da nan gurin shi yasa ba nan suke suka ce wa yu'addabu fa'ilu duk wanda aka samu matar ta kai shi kotu ta ce haka yake yi mata a zane shi sosai a bulale shi ya zigata an gane ko kila ma a kai ya ci gidan yari ya yi wata biyu ko irin shi ya yi kwalmi sosai a ya wahala sosai sannan sai a ce in mun tsara samun wannan rahoton game da ita ba za a yi hukuncin sa ba amma haka za a yi sai Allah zan da shi an koya mai hankali wanda ya haka to kuma abin da malamai suka ce in ka saki kana yin mu'amala da matarka ta wannan sigar duk wani hukunci na saduwa ta halal in ban da guda biyu kadai duk sauran an tabbatar maka da su ila aka samu wani shaitani ya haɗa kai da matarsa yana ta yin wannan bai taɓa ma mu'amala da ita ta gaba ba misali sai ga ta da ciki to bai sai masa ba kuna ko tsira ta samu shi bai sai masa ita suka ce wa yata'allaqu bihi jami'u ahkamil wad'i illa sai'at al-muli wa ihlal al-mabtuta guda biyu da dai kadai kawai da in mutum yana mu'amala da matan ta zubura ba daidai yake da mu'amalar aure a hukunta wajen tsabin ciki ba shine za mu magana ila ilan ga mutum ya rantsa cewa ba zai sadu da matar shi ba tsawon wata kaza sai a sake shi ko ta ce mata yadda ba to wannan dan ya yi mu'amala da ita ta dubara ba za a ce ya janye ba sun sulhunta nan wannan ɗaya kenan ko kuma idan mutum ya saki mata saki uku ai sai ta auri wani mijin ko ya yi mu'amala da ita sannan ta hito in ta hito din ta dawo nan to in wancan mijin bai mu'amala komai da ita ba sai dai ta dubara to ko ya sako ta ba za ta dawo nan ba nan ma ba a yarda cewa ka bar saduwa ba amma in ka tsara waɗannan guda biyu duk wani nau'in hukuncin saduwa ya tabbata dan shi ma ya zama ko gargadi gare ka kare na dan wani dole tunda kai ka san ne nan ba gurin samun tsara ne kuma kake yi kuma ta dai ta lalace da wani kawai dan ka ne kawai na dole ba yadda ka iya ko tare ka sayar da shi kana harara shi kuma dole ba yadda ka biya mai makaranta ko dole ne kuma kai ne komai in ka tona ka tona kanka kuma ɗanka ne ba kai da yadda za ka yi Allah ta'ala ya raba mu da kunyata a duniya da lahira to Allah ta'ala yake cewa ne sa'ukum harsun lakum fatu harsakum annashitu sai Allah ta'ala yake wa qaddimu li anfusikum to in mun zo tambaya ina zama da wani ya faɗa wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da alhairi domin kawunan ko da wajen saduwa manzo alaihi salatu wassalam yana cewa لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي آله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ما رزقتنا فإنه إن يقدر لهما ولد في ذلك الوضع لم يضره الشيطان أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام دون دي زوجا معاملة ما تنسى كما تنسى ma'aikin ce da zai ce bismillah da sunan Allah Allahumma zannib zannib zannib na shaytan Allah ka nisanta mu da shaytan wa zannib shaytan ma razaqtana ka nisanta shaytan da duk abinda za ka azurta mu da shi abin da yasa na fassara ta dan ba kowa zai iya da larabci ba amma wani yana iya rike wannan hausa Allah ka nisanta shaytan gare mu ka nisanta abin da za mu haifa shi ma ka nisanta shi da shaitan ko da wata kafa da yayi daidai manzo Allah ya ce idan an kaddara da a gare su a wannan saduwa to shaitan ba zai iya cutar da shi ba har abada aka ce me ma'anar shaitan ba zai cutar da shi ba zai sa shi zulumi ba haka ake ni ba ana ne ba zai mai da shi kafiri ba duk yadda ya juya yana nan kan musulunci ba zai iya samun nasara ya sa shi ya rinda koyarwar aiki na rinda na barin musulunci ba shi ne malam lam yadurruhu shaytanu abadan din kenan domin shi in dai bai kai mutum zuwa gare ta ba to bai ci nasara ba duk irin nau'in zunubin da ya sa kai ya san Allah ta'ala ta sanadiyyar wani abu da kai kwara ɗaya na alhairi yana iya share duk wannan zunubin gaba ɗaya saboda Allah gafara shi tana da yawa da ramarsa amma haka in ya sa shi ya san ya ce wani aiki na kafirci ka mutu a haka to ya san ya gama da kai kawai wannan za ka shiga wuta ne har abada ba fitowa Allah ta'ala ya kare to wannan shi ne wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da alhairi domin kaunin an ruwaito daga sayyid na umar ibn al-khattab Allah ya kara mashi ya tayi to inni akrahu an gane ko inni akrahu wa fi riwayat ukarrihu nafsi ala an-nikah wa la hajata li fihi illa raghbata an yukhrija Allah minni nasmatan ta'budu Allah aw tadhkuru Allah yace ni fa inda sayyid na umar wani lokaci nukan zo wajen iyali na ban ma sha'awar mu'amala auren amma in matsa wa kaina sai na yi saboda ina kwaɗayin Allah ya fitar da wata halitta daga jikina wanda za ta tusa bihun Allah ya ce wanda za ta riƙa yi wa Allah tasbihi tana sallah tana tasbihi dan wannan kawai sai in tira ta kaina haka ne in yi dai haka nan a ce kaga babban manufa aure shine kamun jira'a shine babban manufa aure amma abin da yasa Allah ya rinda ba abun da sha'awa ai kaga abubuwa guda biyu sai Allah ya sanya sha'awa cikin su saboda wata hikima akwai cin abinci da muke cikin azumi yayi kowa ya ga da sha'awa cin abinci ko to wannan Allah ta'ala ya sanya ta ne ga ƴan adam ya sanya yunwa domin ta zamto a samu wanzuwar ɗan adam dan adam ya wanzu dan da wannan abincin ne zai wanzu to sai Allah ya tinya mai yunwa dan da Allah bai sa gargadin yunwa ba sai da kawai ka ba ba ka jin yunwa ba ka jin komai sai da ita ganin mutane suna faduwa suna mutuwa shi dai Allah ya kaddara wannan abinci shine rayuwa din to in Allah bai sanya wannan kuncin da za ka rika ji da jin yunwa da jin daɗin ba cikin yana nuna ma ta abinci ta abinci ba a sa ma wannan na'urar ba misali to kana rayuwarka kana komai kana aiki cikin ƙarfi ba za ka san tashi da cikin wannan matsalar ba mutane wani in yana wani aikin zai man ma in dai ba don wannan yunwa da yake ji ba sai a yi ta mutuwa to dan ƴan adam su wanzu su kankin kansu sai aka sanya sha'awar cin abinci shi kuma dan irin dan adam ya wanzu a rika samun wasu in an mutu a rika samun wasu rika samuwa sai Allah ya sanya sha'awa tsakanin namiji da mace kan wannan inda babu sha'awa cikin wannan abu sai dai samun dan kawai wallahi wani ba zai aure ba kawai dan tunanin irin ciyar da mata din da sauran saurayi in dai dan kawai ya ya ne kawai wallahi wani ba zai aure ba amma to ai kila yana dai sha'awa shi dai a ce ya dai kaza yayi kaza yayi kaza to wannan dai sai ya hada da kuma kan ya'ya sai abin ya faru shi yasa aka ce abin da ya shafi mata sha'awar ta fi ƙarfi a kansu saboda su su ne suka fi shan wahala wajen ɗauke ɗaukar cikin da kuma haifarsa to sai Allah ya sanya sha'awar mai ƙarfi a kan su domin ta sauƙaƙa masu wancan raɗaɗin ina fata an gane wannan ya zato sha'awar ta su ta fi maza ta ƙarfi da yawa sosai sosai wannan shi ne wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu ku sani cewa ko dinnan fa masu haduwa da shi masu haduwa da shi kuma a daidai lokacin da za a haɗu da Allah shi fa Allah ba mutum ba abin da zai face ka kawai illa man ataku yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar da duk dukiyar da komin yawan ta ba za ta yi maka amfani ba abin da ake yi ba za ta yi amfani ba sai wanda ke alheri ne ita amma wanda kawai tsara ta kai kawai baka wani alkhairi da ita ba ba za ta maka amfani komai ba ƴaƴanka ko sun kai nawa ba za su amfani da gaban Allah ba sai dai fa idan ƴaƴan da suka mutu suna ƙanana wannan manzo Allah ya tabbatar da za su yi amfani ga ga ainihin iyayen duk dan da ya rasu yana ƙarami bai balaga ba kuma ka mutu kana musulmi ɗanka zai riƙa hannunka Allah ba zai gushe ba yana roƙon Allah har sai Allah ya ce kai wuce da baban nan zaka aljanna kawai an gane ko manzo Allah ya ce wa mata wadda ta gabatar da ƴaƴa guda uku suka mutu suna kanana za ta shiga aljanna wata mata ta ce ko da biyu ne ya rasulullah ya ce ko biyu wata ce ko ɗaya ne ya rasulullah ta kai ko da guda ɗaya in dai ya mutu yana karami kai hakuri za ta samu wannan haka mahaifinta shi ba zai samu wannan haka jama'a mu ji tsoron Allah mu sani cewa za mu haɗu da Allah kuma haɗu wannan ba mu san lokaci ba dan ji wanda ya mutu an ce kal qamar qiyamatu kamar kiyama ta ta tsaya duk da ba a tsara alƙiyama ba amma shi ai ba zai dawo ba haka shi ya tafi kenan kawai duk abin da ya gabatar shi zai tsinta kuma mu kiyaye nadama ma'aiki ya ce mana alaihi salam wanda ya mutu ba ya da burin da ya wuce a bashi dama ya samu ya nafila ko raka aji saboda yadda hakan ya bushe gare shi kuma ya falalar da ake samu wajen yin hakan amma mu yanzu tun daga shi muna da rayuwar sai ya ga zuciyar mu ta mutu wani ma ne kawai ya kwanta ya tabbaci ko wani ya ɗauko waya ya latso jan ne kakkin ne yana ɓata lokacinsa kan abin da ba zai mai amfani ba a duniya ba zai mai a lahira ba da haka Allah ta'ala ya wa'azi mai gamsarwa a nan wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu ku sani yanzu a kudin nan fa sai za ku za ku hadu da shi ba wa bashirul mu'minin amma wanda suke imani da Allah su ke masa ishara ran da za su hadu da Allah ranar farin ciki Allah ke mana wannan rana ce ta jin daɗi a wajensu rana ce ta farayewa duk wata wahala Allah ta'ala ya mana wannan wa bashir mu'mini wa la tat'abu Allah
أن
akbar Allah ta'ala ya ce wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim akwai Abdullahi bin Rawaha sahabin annabi kuma mawaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da sai kasance akwai dan uwansa suka dan samu wata yar hakaniya sai ce na rantse da Allah ba zan ƙara sadar da zumunci na tsakanina da wani ba yace haka sai Allah ya saukar da wannan wala tad'u Allah ghurdatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zanto ganto a bawon da wasu nasu wasu wasu ya zanto wani shinge ko wani tallayi da rantsuwoyinku an tabaru akan ku yin aiki na nagarta na alkhairi wa tattaku ku yin aiki na tsoron Allah wa tuslihu bainan nas ku yin aiki na sulhu tsakanin mutane kar ku sanya Allah haka ka ce na rantse da Allah ba zan yi abu kaza ba kuma na alkhairi Allah ya ce ku balta haka suna za a rika gita shi a rantse ba za a yi abu alkhairi ba kar ku yi haka an gane ko wa tuslihu bainan nas wallahu samiun alim Allah mai ji ne kuma masani ne kuma har yanzu haka ne kar ka sake ka ce wallahi tallahi dan uwana wala fa tsara zuwa gidansa a'a kar ka sa sunan Allah in ka yi niyyar za ka yanke zumunci sai ba za ka ƙara zuwa ba kawai amma sunan Allah ya gitta kuma kan abin alheri ba za a yi ba Allah ya hana wannan ya ce a daina sa sunan shi a irin nan wani kuma idan kai haka gara sai ka yi kabbara sai ka ci gaba da alheri haka manzo Allah ya faɗa a hadisai da yawa duk wata rantsuwa da za ka yi bayan ka yi ta sai ga ka aikata wannan abin shi ya ji alheri to kai kabbara ka ci gaba da aikata wannan abin shi ne umarnin ma'aikaci Allah ya sa mu dace na'am للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر أربعة تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق وإن عزموا الصلاة فإن الله سميع عليم الله أكبر بعد وانت والله سميع عليم سأل الله يسير لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم لم يكن أي لم يكن آه lallai karshe ne ba karanta ta ba ita لا يواعدكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواعدكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ba ran da alli ce maka da wata shi ke ko da za ku guda biyu sai karanta ita wannan sai ku tsallake ta Allah ta'ala ce la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah fa baya kama ku da yasassa a cikin rantsoyin duk wata rantsuwa wanda take lagau ake ce mata lagau da yamin Allah ba zai kama ku ba me wannan na la ita da ce hiya qaulur rajul la wallahi bala wallahi kamar mutum kawai kila ka haɗu da shi ka ce ina za ka wallahi zan je kasuwa kila da ya je filin kwallo wani dalili ya sa ya dawo to ba kafara ba zuri wani da nan ka ɗauko ka wallahi wanki zai yi kuma kila zai fasa saboda rantsuwar irin wannan ba kulla ta ake ba to ba komai irin wannan al-imam malik a fatawarsa ya ce shi kuma na gauli yamina a fatawarsa shi ma kuma hadisai ya duba ya ce shi ne mutum ya yi rantsuwa kan abin da lallai yana tunanin haka abin ne kuma sai abin ya bayyana sabanin haka kamar misali shi ya san aljihun shi akwai naira dubu goma so ne su kai kila ko dubu bakwai ba a samu a aljihun kai su kai ni din wallahi ina da dubu goma tare da ni ya fara zarowa sai ya ga dubu shida to ashe muna kai kaza da kaza kan Allah to ba komai tunda shi a lokacin da ya rage din gani yake lallai fa haka ne to shine alhaliku ala galabatil zanni ba komai kaga nau'i ne ce kenan to Allah baya kaba ku da wannan ma'ana ba zunubi kuma ba kafara walakin yu'afizukum bima kasabar qulubukum sai dai Allah yana kaba ku ne da abinda zukatan ku suka aikata na rantsuwa da gaske ka kulla wata rantsuwa musamman kan wani abu cewar wallahi tallahi yau dinnan talata misali sai ka je kawo sai kun baka je ba to sai ka yi kafara ko kuma wallahi tallahi yau din nan ba za ka je kasuwa ba kuma sai ka je sai ka yi kafara to irin waɗannan ne ake kafara shi ma din idan baka ce insha Allah ba amma misali ce wallahi tallahi yau talata sai na je Lagos insha Allah to ko baka je Lagos ba ba za ka yi kafara amma sun ce wannan insha Allah tana da sharadi biyu sai in ka furta ta dan wai ka yi dukkan ta a zuci ba za ta amfane ka ba kuma ko kafirta sai idan dama ka yi niyyar faɗa ba sifir da baka ta zo maka ba kila dama ka saba yau tsari insha Allah a gurare daban-daban nan da kai ranzuwa sai ka ji kafa insha Allah amma kai baka yi niyyar ta ba to ba za ta yi maka amfani ba sharadin ta na uku kuma saduwarta da lafazin tana haɗe da rantsuwar ba sai da kace wallahi yau sai ka je Lagos sai kuma ka hango ruwa ne ga wannan magana to insha Allah ne sai lafi a'a in ba ka je ba za ka yi kafara tunda ba ka yi niyyar ka ba sai bayan da ka ga rantsuwar matsala amma in tun farko kai kafirta kuma ka yi niyya kuma ka haɗe ka to shine ba za a yi kafara ne ba wallahu ghafurun halim Allah mai gafara ne kuma mai hakuri ne to sai Allah ta'ala ya ce lil ladina yuquluna min nisa'ihim to wannan bayanan ku za zai iya ce mana kuwa amma ba zai waɗanda suka yi rantsuwa na rashin saduwa min nisa'ihim ga matayensu tara busu a arba'ati ashhur to za su yi sauraro ne kawai shari'a ta ba su notice din wata hudu ne kawai duk fushin da kai da matarka tana da haƙƙi kake kanka yin mu'amala aure da ita na sama da wata hudu an yadda ka ce wallahi wasu tun da dai haka ne tsakanin na da ke ban ƙara mu'amala da ke nan da wata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ba ta da yadda za ta tsire ki hakuri shari'a ta baka wannan damar dan ka samu gobe amma ban tsara mu'amala da ke nan da wata shida ba kai ta ba sai in ka tayar da amma in ka je kotu haka ne za ta wata shida to mun dawo ma shi wata uku a ni fa ina nan kan baka da ba a'a sai ka je ku sai nan da wata uku ku dawo aka dawo yaya ya gyara ko bai gyara ba ta ce bai gyara ba to kai fa iya wata hudu nan ne ka yadda ka gyara ka tafi gida ni fa ina nan son magana to sakarta kina so su ce ki a to ina son mujira to tashi kuma mutane an gane ko ko kuma kina so a saki ta ce yi to sakarta ni ba zan sake ta ba to ko ta ta sake ta to shi ke dan ka san gobe tana da karfi wannan shine ilahi manzo Allah alaihi salatu wassalam yana cewa kana ilahu jahiliyyati as-salatu was-salatayn fa azza Allah ta'ala arba'at ashhur su ilahi na jahiliya da kan suna cikin zuwa musulunci sai mutum ya ce ba zai mu'amala da matarsa ba shekara guda dole ta haƙu wani ma har shekara biyu to shi sai Allah ya iyakance wata hudu ga wani in kika an rusa wata hudu sai in ita ta yadda amma inda mutum ba ta yadda ba za a zo a yi abin da na faɗa ɗin sarki ka ɗausu fa in faru Allah ya ce idan sun janye daga wannan abin da suka ce fa inna Allah ghafurur rahim to Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ya yafe musu shikenan kuma a a kori gaba wa in azamat balata in kuma sun yi nufin sakin su zaki su ba za su janye ba to fa inna Allah samiul alim Allah ba mai ji ne ko wata ne in ka yi ne dan ka cutar da ita Allah ya sani kai ma za ka soya mai ɗanka haka na'am in ka yi ne saboda dan ka zalunce ta kawai sai ka kunta ta mata ka tozarta ta yasa ka sake ta to Allah ba mai ji ne kuma masanin abin da ke boye ne kuma yana yin sakamako yana yin sakamako kai ma kana da yaya ne za ka so wani zai mata haka to duk abin da ba ka san wani wa ɗanka idan ya aure ka ka zama alƙalin kanka kar ka rika yi wa matarka wannan abu ko me duk abin da kuma ka san idan wani ya aure ɗanka ya rika mata mu'amala iri kaza iri kaza za ka ji daɗi to irin shi za ka rage wa matarka ka je ka aura to wannan kai alƙalin kanka ne ba sai an dinga maɗi ba kaza da kaza da kaza ba to ina ga mun kai ku sai wani matsalaƙa kuma karatun gobe ne idan Allah ya raya mu Allah ta'ala ya amsa mana dukkan ibadun mu na cikin wannan wata mai alfarma ya sanya mu cikin bayan da yake yantawa ya kuma tsarauki gwiwar mu cikin tunkarar wato mafiya darajar tarairai guda goma na ƙarshen wannan wata cikin lafiya da imani da karkashi da kuwa imaniya bi zahir rasul sallallahu alaihi wasallam akwai tambaya ai dan shi ne kawai duk wani abin da ya shafi dan shi ai ce wa yanta allaku bihi jami'u ahkamil wadai dukkan wasu hukunce hukunce na saduwa suna tabbata da wannan ai saduwa dama ai wata shi ke ko kuma ita ta haifi da dan shi ne akwai alwala da zira shi ba yanzu manzo Allah da aka haife shi a shimfiɗar kama ɗan kai ba lokaci da na buɗa muku wata makala da za ta sha wa bani kan irin wannan magana da gaba ne akwai shi ba a aure wani ya kila kawai ya je matar shi ta je ta zaga bayi shi kuma ya dawo da tafiya wata ta yi wata babuwa tana kwana gidan tana da nauyin barci yana zuwa ya tunanin matar shi ya sadu da ita kuma aka sadu sai wata ran ku tana zan wa wannan matsalar za ta je da wa za a ba a ɗan gashi kuma shi wancan matar shi sai unguwa ta samu ko an koma mai da ciki kun ba nan zuna bane saboda shi wanda ya mu'amala shi a ganin shi matar shi yake saduwa ne an gane wannan ko to za ka zaɓo shi har aure irin wannan duk a ɗan da shari'a ta ba ta ɗan ta ne kawai to yi tambayi kuma da lokacin da aka halatta auren mutu'a a ma'auda ce na'am na'am ɗan ka auren mutu'a an halatta shi kuma daga baya an haramta shi manzo Allah ya ce ba za a ƙara haramta ba za a ƙara halatta shi ba har abada kuma a ruwayar Imam Ali kare a ruwaya ta Imam Ali shi ba za a ƙara halatta shi ba har abada to lokacin da aka halatta shi auren mutuwa a ce aure ne wata biyu wata goma haka haka ne da lokacin ya ƙare kawai ta su kuma sai ka ce ka ce ta wada to in an samu ɗan kuma ɗanka ne ta sosai a wancan lokaci amma dai yanzu auren mutuwa ba halal ba ne sai dai shubha kawai wasu da suke amfani da ita suke fakewa da wani to lokacin na mu ya kare ik amma dai an ba ta dama kai a takaita na ko ta idan mutum ya fito mata ya saki uku sai ta je ta auri wani bai mu'amala aure da ita ba sai ta ta sake ta ba za ta dawo wajen mijinta ba ba za ta dawo ba sai ta auri wani sun ya sadu da ita sannan ne za ta je dawo wani shi kenan فالحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول الدعاء لا يا دعاء لا يا دعاء